أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجرنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da kuka mai ikon dukkan komi wanda da kaddara wacce da ikon shi kamu a wannan rana ta laraba wanda ya daidai da 20 da uku ko ga watan muharram hijiriya 1448 wanda ya daidai da takwas ga watan juwe miladiya 2026 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kasancewa wancan satin ba mu samu dama ba insha Allah kuma a wannan satin Allah ya mu da kaddara wacce da ikon shi za mu tashi aya ta 114 ko ka ce 113 dai ما كان ما كان للنبي والذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن إنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ما يداتي بقى bai inganta ba ga annabi da wanda suka yi imani an yi suka gifiri da mashirki su ce za su nemi gafara ga mashirkai walaukan kuli ƙorba ko da sun kasance danginsu ne ko da kuwayensu ne ko da yayinsu ne ko da ƙaninsu ne ko da iyansu ne suka mutu mashirkai suka mutu suna kafurai bai dace ba su ce za su neman musu gafara a wurin Allah min ba da mata bayyana lahum bayan ya bayyana gare su cewa annahum ashabul jahim su wannan uwayen nasu da suka mutu ko su wannan yayin nasu da suka mutu ko wannan kannun nasu da suka mutu ko wannan ƴan uwan nasu da suka mutu cewa su ya bayyana gare su su ma'abuta wuta ne a ƙarshe dai sun mutu kafirai sun mutu mushrikai bai dace ba bai yiwa bai inganta ba a neman ma dukkan mutumin da ya mutu yana kafiri yana mushirki a neman mushi gafarar Allah ya mutu ba musulmi ba to Allah yake gaya ma manzon Allah da mummunai cewa bai dace ba daga ibn musayyib ibn musayyib daga baban shi yace lamma hadarat aba talib wafat lokacin da ajalin mutuwa ya zo ma abu abu talib sai annabi tsira da amincin Allah su karatu ta gare shi ya shiga a wurin shi wa inda hu abu jahl wa abdullah bin abi umayya to a wurin shi abu talib kun akwai abu jahl da abdullah bin abi umayya mayya mayyan gumaguman kafirai ne a lokacin fa qala sai manzo Allah ce ya am qul la ilaha illallah kalmatan uhadu laka biha inda Allah yace ya am kalma ɗaya nake so ga gai wannan kalmar ta la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalma wadda zan zama maka zan zama maka hujja da ita a gaban Allah sai ya kalle Abu Jahal ya kalli Abdullah bin Abi Umayya shi Abu Talib sai su ce mishi yanzu a targaba Aminat Abdul Muttalib yanzu za ka ki addinin ka babanka duk lokacin da manzo Allah ce mai ya ga wannan kalmar ta la ilaha illallah sai su ce yanzu za ka kyamanci addini iyaye da kakanni a ƙarshe dai sai ya mutu ya mutu akan wannan kalmar cewa yana kan addinin iyaye da kakanni ya mutu kafiri sai manzo Allah ce zan neman muka gafarar Allah matukar ba a hana ni ba manzan Allah ya fara neman mashi gafara Allah ce a makanalin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin bai dace ba ga annabi da wanda suka yi imani su ce za su neman ma mushrikai gafar wanda sun ka mutu suna kafirci ko da dangin su ne bayan ya bayyana ga su cewa su ma'abuta wutar jahannama idan kaga ba a yi don mutumin da baban shi mutu kafiri ko mahaifin shi ta mutu kafira ko wani dangin shi yan shi ne ko kanin shi ya mutu yana kafiri to ba magana ya zo ya ce wannan ya neman wannan mutumin gafara ba a yi to kina wannan tuni na mun cewa ashe idan mutum ya mutu in musulmi ne idan an zo za a mishi addu'a neman gafara neman gafara ne ake mishi ba cewa ake ba ku karanta alƙur'ani ko a sabke mushi alƙur'ani ko ku karanta mushi suratu yasin a ai da sai manzo Allah ce ku karanta ku karanta mushi ƙur'ani amma sai ya ce istaghfiru li akhikum manzo Allah ce manzo Allah ce ku neman ma dan uwanku gafara was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku neman ma ga dan uwanku gafara ku neman mace tabbata halshi yanzu fa za a mashi tambaya kaga bai ce ba ikra'u li akhikum alquran manzo Allah ce ba ce manzo Allah bai ce ba ku karanta mu dan uku alqurani ko karanta mu dan uku suratu yasin a sai ce istaghfiru li akhikum kenan shi mamaci gafara ake neman mushi idan ya mutu manzo Allah ce kuma gwalgwadon yadda za a tsaya a mutum addu'a neman mashi gafara a wurin Allah sai ya ce kamar yadda za a soke raƙumi wa a raba namu mu ɗauki ma awa ɗaya ko awa da rai haka ya kamata a tsaya wurin kabarin mamaci imma namiji ne imma mace ana neman mashi gafara daga cikin addu'o'in da manzo Allah ke yi ga mamaci Allahumma ghafir lahu Allahumma rahmu Allahumma ghafir lahu Allahumma rahmu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa dhakarna wa unsana اللهم من أحيته منا فهي فهي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان to wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da manzo Allah ke yi ga mamaci Allahumma ghfir laha Allahumma sabbitaha inda su'al in mace ce Allah ka mata gafara Allah ka nemo mata gafara ka tabbatar mata tabbata halifi in za a tambaye ta bada amsa tunda akwai mala'iku masu tambaya cikin kabari mun karanta nakir wanda su za su yi tambaya man rabbuka ma dinuka man nabiyuka za a muka wannan tambayar a cikin kabari kuma wannan tambayar al'amari ne na gaibi ban sani ba baka sani ba wata kaifiya ce za a tambaye mu ko wani irin zama ne za a tada shi a musu Allah ka ɗaya sani tun da daga cikin umurul gaib dole kai imani da gaib inda kai musulmin kirki ne sabanin wannan mu'tazila wanda su ba su yarda ba da tambayar kabari ba su yarda ba akwai tambayar kabari sun kore waɗannan abubuwan su ba su yarda ba za a cewa to sai suka ce wai suka hujja to ina wanda kura ta tayi ina wanda namun daji suka ce ya zai da su sun wanda al'amuran ubangiji ran ne ake ma azaba ba gangan jiki ba shi ran shi ne ake ma azaba ba gangan jiki ba sun manta da wannan kuma sun manta da ayoyi da suke magana akan azabar kabari da sauransu duk wanda ba su yarda da wannan ba kuma ga ayoyi sun nuna wanda akwai azabar kabari akwai rahama a cikin kabari kuma wannan kenan to gaskiya abin da ya kamata ya musulmi idan mutum ya mutu ba sauke qur'ani ake ba yanzu ma yanzu wata bid'a da an ta kunno kamun ma abin neman mutum da wasu ya sauke mishi qur'ani wai kamun ma abin ne ku ji da Allah sai an sauke qur'ani to kaga wannan duk ya saba da sunnar manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yadda ya tsara mu akai ga abin da manzon Allah ce ai ba za a yi ba sai a kullo wata hanyoyi na cin kuɗi na neman kuɗi a wurin mutane kuma abin da ke faruwa na zaman makoki yanzu zaman makoki ya zama zaman tsegu zaman shanshayi a zo ana zaman makoki a yi da wannan a ɗago zancen wannan alhali wuri ne na zaman juyayi amma an mai da wurin na tsegumi an mai da wurin na yi da mutane ta ga wannan ba daidai ba ne sannan kuma an mai da wurin na wurin cin abinci wanda bai da inda zai cin tuwon rana to yanzu ya samu rincin tuwon rana a tsawon wannan satin ya samu rincin abinci alhali a ƙa'ida wanda an kama rasuwa su ake kawo ma abinci manzo Allah ce isna uli ali jafar at-ta'am ku yi abinci ku kai ma iyalan ja'far lokacin da aka ce shi gazwatu mutata faqad akahum ma yashghulu abinda zai shagaltar da su ya shagaltar da su ya zo musu ba su da damar su tsaya su aza abinci sai dai a yi musu a kai musu amma kaga yanzu an saba ma sunan manzon Allah tsira da amincin Allah su karfi da rashi yanzu a gidan da aka yi mutuwa an mai da wurin kamar biki wallahi yanzu wurin ya zama kamar wurin biki a yanka raguna a yanka nama a yanka kaza a yi mutuwa su wanda an kama mutuwa an kara musu damuwa saman damuwa kana juya yayin naka ya mutu an zo kuma an zo wurin cin kuɗi da wurin cin abinci da wurin cin nama a yanka kaza a yanka kaza a yanka kaza yanzu wani tashin hankali ne ma an maka mutuwa ka abai ya zama tashin hankali sai ka ciwo bashi ka yi sadaka uku ka yi sadaka arba'in ka yi kaza wanda ma an zala Allah bi hamin sultan duk Allah sun ta'ala bai sabka da wannan ba amma kun zo kun dora ma kanku kun mai da abun addini al'ada wadda ta saba ma addini an mai da ta wanda bai ba wai abun zargi wai kai da baka yi ba kana bin sunna manzo Allah kai da abin zargi wai ba wanda ya kilkuro bid'a ba wai shi ba a zargin shi wai kai da kike kokarin ka hana abin wai kai da abin zargi to da kamata mu ji tsoron Allah wallahi wannan ba hanya bace da manzo Allah ya karantar da mu mu ji tsoron Allah ga yadda an kace mamaci ba abin da yake bukata kamar wannan addu'a kuma abin ba takeici lokacin da mamacin yake da raye ka kasa taimaka masa da buhun shinkafa buhun shinkafa ka kasa taimaka mashi wasu ya mutu ga kana wani da hidahin banza na bakar basu lokacin da yake da rai yana da bukata dan uwanka ne ka taimaka mashi ka ka taimaka mashi to sai ya mutu ka mai taimakon banza na biza kamtin sai ya mutu ka taimaka mashi ka taimaka mashi da ni lokacin da yake da rai kai na bukata taimako ka ki bashi ya zama cikin yunwa ya kwana cikin yunwa dan uwanka ne ka ka taimaka mashi in makwabcinka ne yana bukatar taimako abinci ka baki ka ki baki sai in ya mutu ka zo kana wani sarka ta banza ta ba gare ba sarka ga lokacin da kamata ka taimaka mashi ka taimaka mashi duk wannan ba daidai bane duk wannan wani kirkire kirkire da ake kirkirowa wanda ba su dace ba a addini ya kamata mu tsoron Allah dangance da waɗannan abubuwan da suka faru yanzu zaman jana'iza ya zama zaman biki zaman cin abinci zaman tsegumi wannan kenan ya kamata mu tsoron Allah wannan kenan sannan kuma ita kankanta sallar gawar addu'a ce idan an kabbara har kabbara ta farko a karanta suratul fatiha kabbara ta biyu a yi salati ga manzan Allah tsira da amincin Allah su kawata bata gare shi kabbara ta uku a yi addu'a ga shi mamacin in namiji ne in mace ce kabbara ta hudu addu'a ga dukkan musulmi shikenan sai ayi sallama wannan shine sallar gawa da ya kamata ɗan uwa musulmi wurin kayinta so da dama akwai mutane da idan sun zo an yi mutuwa sai ka ji mutum ya ce ai shi bai da alwala saboda Allah za ka je wurin mutuwa kuma baka ta da alwala me yasa kana barin gara basa lada tana wuce ka manzo Allah ce man salla ala janazatin falahu qiratun wanda ya salla akan jinaza yana da qirat wa man tabi'aha wanda ya bigawa har an ka turbi yana da qiratani sai manzo Allah ce mithlu jabalin azimain misalin girman duki guda biyu na lada fa za ka samu idan ka yi sallar gawa kuma an ka je tare da kai aka binne kan mutu addu'a saboda yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ko guda shidda ittiba'il jana'iz daga cikin akwai bin jana'iz ka bi gawar shi a je a turbuɗe ka mashi addu'a yana daga cikin haƙƙoƙin musulmi akan musulmi guda biyar wanda galibi ba ma kiyaye su wannan kenan to sai Allah ce bai dace ba bai inganta ba ga wanda ga annabi da wanda suka yi imani su ce za su neman mushrikai gafara ko da wannan mushrikan da suka mutu akan kafirci ko da ɗan uwansu ne ko da iyayensu ne ko da yayansu ne ko da ƙannunsu ne bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne to sai bayan haka sai da su da mummunai musulmi suna idan uwayensu suka mutu ko dangin suka mutu kafirai suna neman musu gafarar Allah lokacin da wannan ayatin sa sai an ka hana da suna yi amma daga wannan ayat sabka wannan ayat yanzu aka hana duk wanda ya mutu kafiri ko dan uwanka ne ko uwanka ce ko ubanka ne ba magana kalmar mutu gafarar Allah kenan sai an ka hana wannan kenan to bayan haka sai suka ce a da an ka hana wasu sai suka ce ai ga annabi Ibrahim yana yi nema baban shi gafara kuma baban shi kafiri ne sai Allah ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi ai istighfarin annabi Ibrahim ba kasance ga baban shi illa amma qidatin wa'ada hadiya ba ce wani alƙawari da ya yi cewa zai neman baban shi gafara inda ya ce ƙala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace dan neman maka gafarar Allah to hakan manzo annabi Ibrahim yayi wannan istighfar ne kamar ya san cewa baban shi menene kafiri ne amma lokacin da ya bayyana gare shi ha falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa baban shi makiyin allah ne kafiri ne to me waru tabarra aminu kenan kaga sai ya barranta daga mishi istighfar yace yanzu ba ni ba kai inna ibrahima la'awwahun halim lalle annabi ibrahim mai yawan addu'a ne al'awwah kenan mai yawan kai kuka zuwa ga allah mai yawan roƙon allah ne wannan kenan sai allah ce aya ta gaba wa ma kana allah li yudilla qaumin ba'da idh hadahum da dai allah baya batar da mutane bayan ya karyar da su hatta yi bayyana rahun ma ya taƙo har sai ya bayyana musu abin da zarfin tsoron shi bi ma'ana allah bai kawo mutane da azaba sai ya yanke musu ne hujja sai an turo da annabawa amargan annabawa malamai suna wa'azi abu ka zaka da kyau abu ka zaba da kyau bayan ka ji hujja ka jiya ba baka jiya ba to a lokacin wa idan allah idan ka aikata sako kai ma ka san sako ne ka aikata daga gani amma idan ka aikata abin da ba daidai ba a kan jahilci baka sani ba ne sai ka yi kaza to Allah bai kama kai laifi kun gane ko sai in ya turo da annabawa a madadin annabawa malamai an maka bayani bayan ka gamsu sai ka ce eh bar in za a yi samun Allah ai mun san sabon Allah ne sai mun mun san abu kaza kafirci ne sai mun to a lokacin dan Allah ya batar da kai bai laifi ba saboda mi an gaya maka abubuwan da Allah ya bayyana muku abubuwan da za ku tsorace shi sai kuka kiya kuka yi kunna ƙoshe Allah ya hana kafirci ya hana shirka ya hana kaza sai ka ce sai ka yi to kaga wannan ya zama yanka hujja gare inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu ta'ala bisa dukkan komai masani ne inna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle Allah subhanahu ta'ala nashi ne mulkin samai da ƙasai yuhyi wa yumit shi Allah subhanahu wataala shine ke kashewa shine ke rayawa kuma shine ke kashewa wama kana wama lakum min dunihi babu gare ku koma bayan shi Allah min dunihi kuma bayan shi min waliyin wani majibincin lamari wala nasir ko wani mai taimako da zai taimake ku ya hana amku azabar Allah babu shi duk mutumin da Allah ya darbe shi ba wanda ba wanda ya sai kubce shi kamun Allah ba a kubcewa inna baqasa rabbika la shadid lalle kamun ubangijinka mai tsanani ne kamar yadda Allah ce wa amma samudu fa hadainahu fastahabbul ama alal huda Allah ce samudawa mun shirye da su ai mun musu bayani amma a ƙarshe sai suka zaɓi mu ba su tahabbul amma alal huda sai suka zaɓa makamta akan shirya kaga an musu bayani ba ba an musu bayani ba an turo musu annabi salihu ko amma sai suka kafirce to wannan kenan Allah ce wa malakum min dunihi babu gare ku kuma bayan min wani wani mutuncin lamari wala nasir ko wani mai taimako aya ta musa Allah ce لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وبنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Allah ce laqad taba Allahu ala nabi hakika Allah ya karɓi tuba akan annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wal wal muhajirin da al muhajirun wanda suka hijira daga Makka ko daga wani gari zuwa garin musulunci wal ansar da su ne ansar mutanen Madina wanda suka karɓi bakuncin muhajirun allazina taba'u wanda suka bi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare fi sa'atil usra a lokacin tsanani shine ghazwatu tabuka kenan tunda ghazwatu tabuka ayyada ne lokacin tsanani tsananin zahi kuma ga lokacin ƴaƴan itace suna dab da nuna kuma ba gashi tahiya ce tazara mai nisa kasar rumawa ce Allah ce min ba'ad ma kada yanziga qulubu fariqin minhum bayan da kingin tsir zukatan wasu daga cikin su sun kusa su zame sun kusa su karkace daga tafarki na madaidaci sun mata ba alaihim a ƙarshe dai sai Allah ya karɓi tubansu ba su zame ba inna bihim lalle Allah game da su ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai gazatu tabuka ayyata ne ana ce mata ana ana ce mata ghazwatu tabuk ana ce musu ana ce mata jaishul usra ko ana ce mata ghazwatul usra kenan saboda lokacin tsanani ne gazata tabuka manzala da kan shi ya samu sunan ina sunan tabuka ke shi ya ambace ta da sunan tabuka ke kun gane ko sannan shi yakin tabuka kun san mutane sun kashi kashi wajen uku akwai mummunai tsantsa sannan kuma akwai munafukai tsantsa wanda suka zo suna ba da ni uzurin ƙarya wanda yanzu ya ba da uzurin ƙarya manzo Allah ya karba sannan akwai wanda su sun ki zuwa yakin tabuka ba munafici bane kullum kasala ne ba munafikai bane kurun rauni ne na imani yasa ba su je ba irin irin su ka'abu binawa bin malika da iran da abokan shi su ba mun shi ka'abu bin malika ba munafiki bane kurun kin zuwa ne sannan kuma akwai wanda su uzuri ne gamsasshen uzuri kamar makafi kamar guragu kamar wanda suka zo wajen manzon Allah suka ce manzon Allah ya tare su yakin tabuka manzo Allah ce ba da abin da zan ba ku hawo suka juya suna kuka kaga idan karon wannan ba su da lahi ha a wurin Allah kaga wannan su uzuri ne gamsashe yasa ba su je ba to amma su waɗanda gashi ba wani uzuri kuma ba munafici bane suka yi kuma kin zuwa ne suka yi su ne irin su ka abu bin malik wanda a ƙarshe shine an ka musu jinkirin tuba wanda aya za ta nuna mana nan gaba to sai kuma bayani akan cewa laqad taba Allahu ala nabi Allah ga fito annabi abin tambaya manzo Allah ne yi ha ga fito shi da Allah ce Allah ka fito ban manzo Allah lahi an ka fito ban shi malamai suka ce wasu malamai tunda malamai suka suka suka sun kalkasu zuwa ga bayanin cewa karɓar tuba annabi wasu suka ce tarku aula ne akwai abin da aka ce ma tarku aula ga mai kyau akwai abu mai kyau da mafi kyau to kai a matsayinka na gama garin musulmi idan ka aikata mai kyau kabbar mafi kyau baka da laifi ko amma shi manzo Allah idan ya aikata ya aikata mai kyau sai bar mafi kyau to kamar yayi ne kamar ya laifi ne to shine kamar suke tatar fa aula ga abin da ya kamata yi ga mafi mafi mafi fiti sai aikata abin da yake mai kyau wanda yake kyau manzo Allah ya kamata ya aikata mafi kyau amma sai aikata mai kyau sai suka ce wasu ce a'a kurun an ambaci wannan ne saboda a ƙara wa manzo Allah daraja ba dan wai yana da laifi bane an ka ce an karɓi tuban shi sai wal muhajirun to kalmar muhajirun su da suka saya makanta ita koko Allah ne ambace su da ita da kalmar ansar an tambayi Anas wai wannan kalmar ta al muhajirun da kalmar ansar ku ne kuka sa kanku ita yace a'a bal huwa simun samana lahu bihi ya ce suna ne da Allah ya sanya mana shi kambe ne na yabo lakabi ne kuka ce kamban yabo ne Allah ya beshi almuhajirun daga alhijratu ne daga hijira ne su ka al'ansar daga al-nusra masu taimakon wa masu taimakon addinin Allah su ne mutanen madina sun taimaki muhajiru sun ba su wurin kwana sun ba su kariya sun taimake su sun karɓi bakuncin muhajiru su mutanen madina kenan kenan wannan suna ne da Allah sanya musu wani kambe ne na yabo Allah ya musu wannan kenan Allah ce to Allah ya karɓi tuma annabi da wani suka da muhajirun da ansar wani suka bi manzo Allah a lokacin tsanani gazo ta buka kenan bayan kingin tsirik da zukatan wasu sun yanke sun zami sun kauce daga gaskiya sun mataba alaihim sai Allah ya karɓi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim shi Allah game da su sahabbai game da su mummunan nan mai tausayi ne mai jin kansu sai Allah ce wa ala khalasata allazina khullif haka kuma akan mutanen nan guda uku su ma dai an karɓi tuban su su ne ka'abu da abakan su nan da abakan nan guda uku ka'abu bin malik sai da an kai kwana 50 ba a musu magana manzo Allah ce kan wanda ya musu magana a cikin garin Madina duk a gidansu wayan uwansu kowa aka ce kai musu magana wanda aka san ukuba ce ba karamar ukuba ba ce a ce kowa kai maka magana dangi su suka ƙaurace musu matan su masu ƙaurace musu a ƙarshe ba aka ce matan kowa ya ce matan shi ta gida ma duba mai musu magana duk a cikin garin madina duk faɗin garin madina sai da musu kunci saboda wannan ya zama ukuba a kansu ba mai musu magana har sai da an kai kwana hamsin yakin Allah sarkar da aya cewa an karɓi tubansu tuban ka abubuwan malik da waɗannan guda biyu shi ne Allah ka ce mana wa ala talatatin lazi na khullif haka akan waɗannan guda ukun nan su ma wanda an ka jinkirta tubansu to su ma dai Allah karɓi tubansu waɗanda hatta idza daqat alaihim al-ard har lokacin da ƙasa ta musu kunci bima rabu duk da fadin ta ba amma sai ta musu kunci babu daɗi duk inda suka tai babu daɗi an hana an ƙaurace musu an hana musu magana har tsawon kwana hamsin wa wadaƙata alaihim an fusuhun kawunansu sun musu kunci ba abin da ke musu daɗi a duniya wazannu ayin ƙaru sun tabbatar cewa allah malja amin allahi babu wata malaba daga allah illa ilai dole sai an koma zuwa wa sai dai ga allah ba wasu wani wuri inda za su zai su laɗe sai dai ga allah sun mataba alaihim sai Allah ya karɓi tubansu li yatubu domin su ci gaba da gajiya wannan tuba da suka yi inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah at-tawwabur mai karɓar tuba ne liman taba ga wanda ya tuba zuwa gare shi kaga wannan menene ya kawo mu Ka'ab bin Malik wannan karɓar tuba gaskiya shi saboda shi yana da irin karya da manzo Allah karya ce a saboda ya ce in ni zo nan kuma manzo Allah karya ce za a saukar da wahayi a fallasa ni ya ce sai na kuma ta cewa ƙara in ga manzo Allah gaskiya cewa ba abin da ya hana ni kurin kasala ce manzo Allah ce ka tai har Allah ya saukar da ayi a kanka ya zo yadda ya gaskiya kaga gaskiya shi sai ta mishi ne sai ta mishi amfani kaga bai yi ƙarya ba wannan ya zo ya yi ƙarya a karɓi ƙarya shi amma ya ce shi ba zai manzo Allah ƙarya ba gwani ne wurin iya zance amma bai yi ba sai ya tsaya a kan gaske shi a ƙarshe gaske shi sai ta hike shi to da haka ake so duk abin da kake kai gaskiya cikin lamarinka kai gaskiya duk kuncin da za ka shiga kai dai kai gaskiya Allah zai hudda ka wannan kenan to sannan kuma malamai suke cewa wannan dole cewa ashe idan mutum yayi sabo ya halitta a kaurace mishi saboda ya zama mai ukuba gare shi mutum ne an san fasiki ne a unguwa sai a kaurace mishi ma a mishi magana a kicin tuwo da shi amma malam suka ce idan an san wannan zai mishi ne zai mishi amfani zai sa ya bari in kuma kauracewa za ta sa ya ƙara hawa cikin sabon sai a yi ka a kaurace mishi kenan kenan ka a zo a ƙara abin maimakon a tsamo shi daga mugun aiki ya ƙara mi ya ƙara durmi a ciki in an san zai zama zai zama wannan gare shi sanadiyar tuban shi sai a ƙaurace mashi a kicin ma abinci da shi a yi ayi a ce ya ji haushi ya wani saboda mai suwa ne me yasa ba kun kaza ba a ce saboda abin da kake yi kudu shi yasa ba ruwanmu da kai to kaga wannan sai ya sa ya tuba ya bar abin da yake wannan kenan kamar irin yadda aka rasu ka abu bin malika an ka kaurace musu ba a musu magana tsawon kwana hamsin sannan sai Allah ce ya ayyuhu ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wannan gaba ɗaya ne dukkan masu imani na duniya ake ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin khasa ku kasance masu tare da masu gaskiya irin suka abu bin malik kaga ka'abar malik gaske ce ta yi ta hidda shi sai Allah ce to har ma ya zama an ka ce ma a rika koyi da shi tunda wannan ai akan shi ne ta yi akan shi ne ta sabka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance a cikin masu gaskiya ka'ab da ire-iren shi kina duk abin da za ku yi da ku dai ku yi gaskiya cikin lamarin ku bar ƙarya manzo Allah ce alaikum bisidik na hore ku da yin gaskiya ita gaskiya tana shirya zuwa ga aikin da'a shi kawo aikin da'a yana shirya zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kwatanta gaskiya sai an rubuta shi auren Allah mai gaskiya ne sai manzo Allah ce ku kiyaye ƙarya ita ƙarya tana shirya zuwa ga fajirci shi ka fajirci yana shirya zuwa ga wutar jahannama mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kwatanta ƙarya yana aikata ƙarya sai an rubuta shi auren Allah makarici wal iyazu billah don haka ƙarya ba ta da gaskiya ita ce take hidda ga duniyar lahira ba ku ji ba Allah ya ce can lokacin da an ka tashi kiyama sai Allah ce haza yau mai fa'u sadiqina sidqu wannan wayini ne wanda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su kaga me ya kawo ka gaskiya kenan kenan gaskiyar ka za ta hidda ka a gobe kiyama tunda Allah ce haza yau mai fa'u sadiqina sidquhum wannan yini ne wanda masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su Allah tamke mu Allah ka samu cikin masu gaskiya masu aikata gaskiya masu mutunta gaskiya wannan kenan aya ta gaba Allah ce
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون مكواني إن شاء الله كنا إن شاء الله زمرك تعنا كنا wannan aya ce mai bukatar bayani kana abin da makaranta Allah kamar wadatar abin da muka kusur Allah gafarta mana Allah kuma mana gaskiya ka bayan mai komai ta kuma mana kariya ka bayan mai guje mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam wa